أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصرات بلا والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من أقار بوجاء الله سبحانه وتعالى يساعد برامن ونرانا تا yau asabar ashirin da da bakwai ga watan ramadana hijiran ma'aiki annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da ɗaya ga watan shida 2019 miladiyan annabi isa alaihi salam muna nan a cikin wato suratu suratul nahli آية آية
33 33
ثلاثين دقيقة الله سبحانه وتعالى ينشوى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al yanzuru na shi suna sauraro ne ba da su yi imani ba illa an ya ce yawul mala'ikatu har sai in mala'iku sun zo musu wato sai in sun ga mala'ika kenan su yi imani ma'ana ne mutuwa ta zo eh sai mutuwa ta zo tukuna su yi imani Allah ya ce au ya ce amurabbi ko kuma al'amarin ubangiji ya zo musu al'amarin ubangiji kuwa su da yawa azaba ne in ya zuwa alƙur'ani eh kamar yadda ya zo cikin ayoyi da yawa su da yawa azaba ne yake magana to suna tsammanin sai mala'iku sun zo musu ne tukunna su yi imani an zo ɗaukar ransu ko kuma sai al'amarin Allah ya zo musu wato ma'ana azaba ɗin kenan to shine Allah wani aya ke ce wa ma tanzalul mala'ikatu illa bil haqq mala'iku ba ba sa sauka sai dai da gaskiya bai su yara ka su idan suka zo fa al'amari ya kare shi yasa a wani ayoyi kamar suratul al'ani suke cewa wai annabin ma sallallahu alaihi wasallam wai me yasa ba ka turo musu da mala'ika ba da Allah ya ce a ai da mala'ikan aka turo to da walau kana a malakan da labasna alaihim maliki Allah ya ce ai da mala'ikan ne ma to da za mu ɗaura masa kaya ne irin wanda su ma suke ka sa su biya da shi mala'ika abin da suke nufin mala'ika ya fito a zahiri ba za a iya godiya da shi ba eh wa godiya lahu Allah ya ce da mala'ika ne ai da al'amari ya yanke hukunci da an gama al'amari kai komai ya wuce walau kana malakan walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma labisu Allah ya ce da mun sanya shi ma mala'ika ne to da ma mala'ika ne mutum da ya zama sai mu sa masa irin kayan da suke sa su biya da haka al yanzu illa ya ce wa mala'ikatu aw ya ce amrafi kazalika fa'ala alladhina min qablihim Allah ya ce haka dai waɗanda suka wuce kafin su ma suka aikata kuma ta zo aka halaka su wa ma da Allah Allah shi zalunce su ba wala shi kan anfusan yuzlimu sai dai su ne suka zalunci kawunan dan Allah subhanahu wa ta'ala wato baya zalunci eh Allah baya zalunci subhanahu wa ta'ala Allah baya zalunci inna Allah la yuzlimu misqala dharra eh wa in tuqa hasanatun lidaifa wa yuzlimu alladhi ajran azima Allah baya zalunci ko da misalin kwayan zarra kuma Allah ya ce idan abu ma ta zama mai kyau to Allah yana ninninka ta ne eh kamar yadda hadisi ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana rainan sadaka wanda take kaman wato dabi Allah ya raine da ta girma ta dutse uku girma eh shine yamhullahu yamhaqullahu riba wa yubdi sadaka eh Allah yana shafe riba duk yawan dukiyar riba yana albarka amma sadaka Allah yana rainanta ko da misalin dabino ne Allah yana rainanta sai ta zama kamar misali girman dutsen uhudu su da yana ka ban kwama da zama wanda walakin kanu an fi sun yi zulmi na
فأصابهم سيئات ما عملوا وعاق بهم ما كانوا به يستهزئون
فأصابهم سيئات ما كسبوا ما عملوا وعاقبهم ما كانوا به يستعجلون فأصابهم سيئات فأصابهم سيئات ما ما ما عملوا سي واتو abin da suka aikata ba sabon sai atma'ani mummunan abin da suka aikata ba sabon sai ya same su eh sakamakon abin da suka saka suka aikata shi ya same su wa jaza'u sai atin sai atun misluha eh sakamakon mummuna to mummuna irinta don ma shi Allah ya rama kuma yadda hadisi ya faɗa idan mutum ya aikata kyakkyawan aiki ya wa man hamma bin hasanati fa'amilaha duk wanda ya kyakkyawan wato mu kyakkyawan aiki ya aikata ta to ka taba da ko ku tiba da wato hasanatan Allah zai rubuta masa kyakkyawa wanda yake cikakkiya a wannan ruwa amma wanda ya yi niyyar mummunan aiki bai aikata ba ya aikata to shi kuma da a rubuta masa shi kuma mummuna kyakkyawa wanda yake guda daya su bai alaka a wanda afuwan wanda yake cikin niyyar kyakkyawan aiki ya aikata da a rubuta masa lada goma cikakku wanda ya yi rubuta mummuna a ya yi nufin da mummunan aiki ya aikata da a rubuta masa mummuna ne guda daya سجارة فأصابوا السيئات ما عملوا عاقبهم سيء استيجوا ما كانوا يستهزئون به أين تركي كنا أبن ديرون سكزموا سكي إزجلوا بشي سيء استيجوا نعم
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء من دونه من شيء نعم ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين
على الذين كفروا على الذين اشركوا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء لا حرمنا من دينهم ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وقال الذين أشركوا وقال الذين كفروا وقال الذين أشركوا وعلى الذين وعلى الذين اشركوا نعم وقال الذين أشركوا wato wanda suka yi shirka suka ce akwai exactly irin wannan aya a cikin suratul al-ayy eh wa qala alladhina ashraku wanda suka yi shirka suka ce law sha Allah da Allah ya so ai ma abanna min dunihi da ba bauta ma wani sa ba min duni min shay'in ko naham wala abamu mu da iyayenmu kuma wala haranna ko min dunihi min shay'in ko wala haranna min shay'in لا حرمنا من دينهم من شيء wala alamna min dunihi min shay da kuma ba mu wato bauta ba da ba a haramta mana ba wala haramna da ba mu haram ba mu haramta wato wani abu kuma bayan Allah ba subhanahu wa ta'ala ko kuma bayan abin da Allah subhanahu wa ta'ala wato ya haramta mana قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا هرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم Allah dai ce haka dai wanda suka wuce kafin su ma suka faɗa eh haka dai wanda suka wuce kafin su ma suka faɗa amma wancan ayi na ce qala allazina ashraku ne wannan qala allazina kafaru ko قال الذين أشركوا to wancan ne qala allazina kafaru law sha Allah ma abadna ma asharakana wancan yake cewa لو شاء الله ما أشركنا من دونه من شيء ولا حرمنا من شيء ونقوم لا حرمنا من دونه من شيء ونقوم لا حرمنا من شيء إذا أنا كذا الله يبقى حرم لكومي da Allah ya so da ba mu shirka ba kawai ma'ana da shi da kuma ba mu haramta wani abu kuma bayan abin da Allah subhanahu wataala ya haramta mana ba zalika Allah ne min qabli Allah ya ce haka dai wanda suka wuce kafin kuma suka aikata kuma Allah rasuli ما يفعل الذين من قبلهم على الرسل على الرسل إلا البلاغ المبين قال على الرسل الا البلاغ المبين الله يسير قال على الرسل سن اكوي وانا ابا كان من زمين اي او وانا ابا كان من زمين الا البلاغ كو sai dai isar da aika wanda yake mubin wanda yake a sarari ai ba komai akan kan aika sai isar da aika a sarari yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a hajjin banfana hudu ban da yayi idan annabi ya ce Allah ya hana ku kaza ya hana ku kaza ya hana ku kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal ban nabtu shin na isar sabai ce kwarai ya ce ku fashab eh ku shaida na isar sallallahu alaihi wasallam haka annabi ya dinga yi in ya isar ya ce har ban nabtu shin na isar sai ya ce ala fashab ku shaida na isar da aikan Allah sallallahu alaihi wasallam da alaka wa ma'al rasuli ba wani abu ba an rusuli menene akan manzanni ne kan ai babu wani abu akan manzanni illa balagul mubin sai isar da aika wanda yake wato a sarari dama wani ayin Allah ya ce wa ma ala rasuli illa balagul mubin babu wani abu akan manzo sai isar da aika wanda yake a sarari
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا بالأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا من الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الله يقول ولقد بعثنا حقيقة من كاين قوم أيكا في كل أمة أقوى الأمة من أيكا مسجد رسولا من أيكا مسجد منزور كوني الأمة من أيكا مسجد منيه رسولا mun aika musu da manzo ta Allah subhanahu wataala laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula da nubudullah abinda muka aika musu da shi shine wato a nubudullah sabon kenan ku bauta wa Allah eh a nubudullah wacce ni mutagun ku bauta wa Allah ku nisanci wato dagutu eh dagutu yana daukan wato gumaka kuma yana daukan son zuciya kamar da aka ce an taɓa sai tambayar sai na aliyu karamar lawa jahu menene ɗagudu ya ce ɗagudu ya ce shi ne son zuciya Eh dama bauta gumaka ma ai son zuciya ne domin masu gumaka ɗin masu tabbata gumaka ba alloli ba ne inda Allah ya ce an tambaye su wa isa ko man khalaqa samawati wal arda bi ruhin Allah idan ka tambaye su wa ya abinci sama da ƙasa sai su ce Allah ku ba za su ce gumaka ba suna sun san Allah ne halitti sama da ƙasa da biya da haka gumaka yana ɗaukan wato ɗagu kamar yadda ya zo a cikin wato suratul baqara Allahu ya yi da amanu ya kuru zuwa min zulmati ila nur wanda zina kafaru awliya'u ɗagu eh ya kuru zuwa min nur ila zulma eh Allah subhanahu wataala ya ce Allah shine wali wa'inda suke imani yana fitar da su daga duhun kafirci يخرجهم من الظلمات daga tukunan nan na kafirci ila nuri zuwa ga hasken musulunci wallazi ne kafa kuma auliya Allah tsagut su waliyansu su ne tsagut gumaka yukhrijuna min an-nuri ila zulmat ulai ashabul niyat hum fiha khalidun su ne yan wuta Allah ya ce da su da goma a cikin wuta wato har abada da da haka gumaka yana ɗaukar ɗagutu san zuciya yana ɗaukar ɗagutu shedanuwa yana ɗaukar ɗagutu domin wasu malamai sun ce wancan a wallafi na kafin aure ko ɗagutu sun fassara su da shekanu sun fassara su kuma da cewa wato gumaka suna fitar da su musamman ma shekanu ɗin suna fitar da su daga hasken musulunci zuwa ga duhun kafirci da bayan da haka saƙon kenan guda ɗaya cewa abubuwa wa Allah abauta wa Allah shi yasa shugaba na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zaman da yayi a garin Makka shekara goma sha uku da yayi kawai abin da ake nema mutum ya faɗa ya ce la ilaha illallah Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya faɗi wannan kawai ya zama musulmi sai ɗan salloli wanda yake na nakukuli da shauransu amma sai dab da bai hijira da sallallahu alaihi wasallam a wani bayan an ce shekara goma sha biyu da wata takwas tukunna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi isra'i tukunna aka faralanta wato sallah amma dama sakon annabawa guda ɗaya ne shine abokawa Allah tauhidin nan dai guda ɗaya ne sai dai saban wasu shari'o'i da ake halatta mu'innan a haramta mu'innan kamar yadda annabi Isa lokacin da yake gaya ma Yahudawa cewa wal muhilla lakum ba'da alladhi hulima alaykum وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا kaga abin fa'udu haka yake yake yake yake faɗa cewa dan hallanta muku wasu shashi abin da aka dine aka haramta muku shi dai haramta a dai hallanta muku a shari'ansa annabi isa alaihi salam kamar yadda mu ma shugaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da wasu abubuwan da an haramta mu yahudawa wa alal ladina hadu haramna kulli dhi zikrin ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهورهما إلا ما ملك ظهورهما أو الهوائي أو مستلزمات ذلك تزيناهم بما ذلك تزيناهم وأنه بذلك تزيناهم الله يتشاك مكسان كامسو لبقرهم وإنا لصادقون سبيع الظالم سوس الله يتشاك مكسان كامسو أما مولي ما سيدتيان جالو دول أبو بيه فرشي بيه قبوري أنهار أنسان يهوداوا وعلى الذين عادوا أرمنا kullu fi zikri duk wani abu farce an haramta mushi min albaqai wal ganin haramna alai shuhuma da shanu kuma da dabbobin gida kuma mun haramta musu kitsansa kitse na saniya haramu ne yahudawa su yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine musu yayin da aka haramta musu cin kitse wato shanu zuwa ga dabbobin gida da raguma an haramta musu cin kitsan su ya Allah ya ce illam illa ma hasan da ta'ad sai dai kitsan da ya haɗu da kashi da nama wanda ba a yi a cire shi amma irin kitse na wanda ana buɗe cikin dabba malam a gan shi din nan yau to sai sai na zuwa irin wasu kitse wanda ke iya fita a cikin nama zuwa irin su to da raƙuri ka gaba irin su kitse ne duk wannan an haramta musu cinsa kaga kuwa nama mai kitse ai ya fi daɗi a kan wanda yake zallan yawa wanda yake babu kitse yawa to guzma kaga an ba mu wannan duk ba haramta mana ba idan da haka Allah yake wato a bilal da bakari wa bilal da bakari wal ganani alanna alai shuma ma illa ma ma ruhuma sai da wanda bayan sai dauka aw makkan bi adu Allah yake zalika zaina ba bi bakari wa inna lisadiqun wannan sakamako Allah yake muka musu sabiya zaliki amma mu ne masu gaskiya da Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ka kaga mu duk ba mu daga cikin wannan amma tauhidi abu ɗaya ne duka aka turo annabawa eh shi yasa na ga kowane annabi zai zo ce zai ce a'udhu billah malakum min ilahin da ku bauta wa Allah ba ku da wani ubangiji wato kin ba Allah ba subhanahu wa ta'ala shi yasa aka ce ƙaryata annabi guda ɗaya to ƙaryata dukkan annabawa ne guda duka sun zo da tauhidin na guda ɗaya ko musuluncin nan isa suka zo da su sai dai shari'a a halatta wannan a haramta wannan a halatta wannan a haramta wannan to Allah ya sani cikin imani fa annabi billahi wa inna qadabu wa minhum man hada Allah a cikin su akwai wanda Allah ya shirye da shi wa minhum man haqqat alayhi dalal akwai kuma wanda wato bata ta tabbata a kansa wanda wannan Allah ya gaya rubuta wato ɗan wuta ne shi kana eh ɗan wuta ne su biya da aka babu wani wato saɓani kamar yadda muka faɗa ranar Allah ya ce bari kun bin jannati wa bari kun fisaye wasu Allah ya yi su a wuta wasu ma Allah ya yi su wato a aljanna kamar man haka tsare da rana siru filar dubu Allah ya ce ku yi tafiya kan ƙasa وانظروا قلوبا كيف كان عاقبة المكذبين يا كرشم ما أي سؤال الله سبحانه وتعالى يا كرشم سيجي نعم برام من سبري أشكين كراتون اليوم من هذا يبغون بقوة في شيء الشيخ المعلم صاحب ومنتي وثيقتي واجتهادي في الشيخ الناصر ibin shi a domin sassa walewa mai kowa a garin nan ya san shi bawan Allah ne wanda irin su kamar yadda a tsarin faɗa a wani karatun shi wani zube wato irin su ƙalla ne ka samu matashi irin su shi umar nasu masu karanci shekaru amma masu tarin baiwa na karatu kowane fanni ƙalla ne ka samu irin su a wani gida in ba da'irar shauki jarwa radiyallahu ta'ala eh ya bai ba Allah subhanahu wa ta'ala iman zina jari sai kuma wani dana a ayi da ilmi sai kuma da karwa eh haka ce da da mai tsara eh amin ya Allah ka shi wannan nasir muna maka wato hukumi da zuwa muna maka marhaba muna maka ahlan salih muna maka kanka ka tsara da yau sai ka rabi سيدي الأدواء ومن أخرى كان الشيء على الخمر لا ثابت منك ولا ثابت شيء ولا ثابت خير نعم تارس على تارس على وجهه إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يدرك وما لهم من ناصرين
إن تعرس على هديه فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين إن تعرس إما كيف أن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هديه أجسى شريعة إن كان فإنك جواب إنهم بتعرف في شريعة إن تعرس على هديه فإن الله أتيك الله لا يهدي من يضل بايا شريعة وتولي أتدشي wanda Allah ya ɓata ya ƙiba ta wato wanda Allah ya ya ɓata da shi baya shirya da shi man yudin lahu fala hadiya la wa nazrun fi goyan ya mu Allah ya shirya wanda Allah ya ɓata da shi ba ni shirya da shi babban su ko ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cikin imuwan su ko suna ta wato shirmutuke keniya biya da haka wato irin wannan ayoyi wato Allah shi ne kawai isa ya gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk dare anan ya zo da sigar cewa da iddin sharbiya kuma da girmamawa a cikin magana kamar yadda in wata aya ta zo Allah ya magana da girman sa da zafi cewa innaka la tahdi man ahbabta kai ba ka shirye da wanda ka so ya rasulullahi ba wanda ka so ne ne shirye da shi ba amma yadda zuwan aya kuma ya ce wa innaka eh sanne zo kuma da addu'a ta tauki har guda ga inna da kuma kafin mukataba ko kin magana wa innaka ga kuma lamun ta'kidi للتهدي إلى صراط المستقيم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله كي إن يا رسول الله أنا محمد كان شرير وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم كي إن كان شرير زوا كهنيا ونتكي ومريريتيا أن محمد صلى الله عليه وسلم بأنا كان ومسن حديثي وتوليت إنجاتتين إنجاتتين حديثي شو بابا محمد صلى الله عليه وسلم ya faɗa cewa a inna Allah mubi ko wallahu mubi wa na qasim Allah shine mai bayarwa shi kuma nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mai rabawa shi duk wanda kaga ya samu shiriya ashe ya samu ne ta albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya sani ko bai sani ba kai hasali asibitin duniya da lahira ma Allah na bayarwa ne dai shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in tarus ala wudiyu wa inna Allah la yuhibbu al-mujrim وما لهم من ناس هم باصدوني واتوني تمكو a kiyama a gurin Allah in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala na
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون
وجاهدوا بال وجاهدوا واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يقص الله من يموت بل اخوان الله حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون واقسموا بالله suka rantse da Allah ja da imani iyakan kokarin rantsuwar suka yi rantsuwa iya iyakan rantsuwar da lafiya suka ce la ya masu lamun mutu Allah bai taba tayar da wanda ya mutu ba eh duk wanda ya mutu ya tafi kenan ya lalace ne ya yi iska su biya naka Allah ba zai tayar da wunji ya mutu ba har ba ta iya karanto bale Allah ya ce haka ne wa'adan alaihi haka wato wannan alkawari ne na gaskiya akan Allah sai ya yi tashi kiyama ya sa ayoyin tashi kiyama sai daga Allah ya ya zo su da wato adwatin tawkili abubuwa na karfafa magana Allahu la ilaha illa huwa ليجب أن نكون إلى يوم القيامة لا ريب فيه هكذا كذا الله يجب الله نمن دبا ونمشي فيشي والله سيأتارو ranar kiyama wanda babu kokonto a cikin sa eh san da Allah ya rantsuwa idan su mushrikai gani suke yi da gaske su gani suke yi na mutu bara a tashi ya sa da Allah ya yau magana kamar yadda ce maka karanta wanda ya kawo ruwa aka shuka zarkoki shuka suka fito suka yi kaza suka yi kaza ashe shi ne wanda yake da ikon ya yi ta bayan duka duba irin la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwam ayatu insan Allah najma kitaba Allah ya ce bale kadirina ala an tusubiya bana bal yuridu insan li yaghfira ma yas'al ayyani yawmil qiyamah Allah ya ce bai san muna da bale kadirina ala an tusubiya bana bana Allah ya ce mu ba muna da ikon mu jere wato wa'innan in yatsun sannan ma ba kamfanin yatsun sannan mu muna da ikon yatsun ma mu kawo su jera su yadda su ballata na kuma wai shi kansa ya sa Allah ya dinga ayoyi irin na na abubuwa na na na na na mutuwa har Allah ya sa wasu ma suka mutu aka ɗaga su a ga yayin Isra'ila nan da suka je ganawa da Allah wa tsara musu kan rusa ba ina rajulun bi katina walamma kallahu rabbu فلما أخذتهم رجفهم قال يا رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك أتهلكنا بما وعد السفهاء منا إن إلا بذنوبك تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين su saba'in aka ce suka ji maganan Allah dangane da suna so su da Allah su ba aka kashe amma nan Musa ya tama iya aka kada su suka dawo ko kuma ya alamu su ma na tsoron an ce wa ya kana ba wa sallallahu alaihi wasallam wai ka ji wani mutum mai kwakwalwar kifi na ce an ya mutu na da tsayawa ina yi da an san mutu ya mutu ne zai dawo ha ha shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mu wanda suka a kashe ta hanyar ɗauka addinin Allah ba wala ta kuru da wani yuku ta bi sabilillahi amwat kada ku ce wanda aka kashe ta ɗauka addinin Allah mata kuni wala ta su ganin addinin kutu bi sabilillahi amwata kada ku yi zaton wani da aka kashe ta hanyar ɗaukaka addinin Allah mata kuni wala ya mun gare filin da kuna ga hadisai kuma da ke tabbata daga ai iko Allah ya sanin gas ga ulai wanda ya ga ka ce dan Allah ne wa qala inna ruhu zayyibulillahi wa qala inna nasara masihulillah zalika qawlu bi afwahi yadawuna qawla alladhina kafaru min man qatalahum la yabu wajen ya da ta taura ka ce dan Allah ne ba nan bakar gashi na Allah ne ya mana ba au kallazina ala alaqi wa yasawin ala wisha ko fa amata wallahu ya ta ayin sibab asa قال كم لبس قال لبس يوما نو قال shekara ɗari ake ce sha ka ɗaga sha ka ce kwana nan kuma ya dawo ci gaba da rayuwa har ya zo ya rubuta a taura daga farkon ta har ƙarshe ikon Allah abun mamaki abun mamaki abun ba mamaki shekara ɗari amma kuma nan ba mu ne nan ce an gaishe kuma wanda ya dace wurin annabin da ya suka mi da abin annabin da yake kwanci a kaza ba ku dinga ladabi mana su bila da ka ba su mu billahi ala imanihim suka kiran da Allah iya karanninsu la ya kasu lamun yumut ko bale wa da la haka ba da alai haka walakin asar nasi la ya alamu sai dai mafi aksarin mutane ne Allah ya ce ba su da ilimi amma na alƙawari ne na gaskiya a gurin Allah wa an alai hakan alƙawari ne na gaskiya ya sa ya zo da masdari har guda biyu wa adam alai kuma aka ce hakan ko shi ma na da takwa wannan kuma Allah ya sa mu cika da imani a yau kuma muna tare da babban bako alhaji a ɗimbi na alhaji shehu bage Allah ya masa rama kuma da shekara shi ma yakan zo mana zumunta a shi ranar ma ya zo mana kuma yau ma ya zo mana kuma gobe ma muna fatan bai zo mana gaba da muna ganin su muna jin karfin gwiwa da kuma su ba wani malam kawo da yau da yau ga yau malam samun tijjani da kuma da aka sani da ahmad da kuma yayar malam maina sini Allah ya saka masa kada kai kuma shi ma na tuni ya rubuta babban masoyi annabi shi ne asiri imamu shafi'i wato ba'in ilmi ke ba'in ikon ce ba'in ulumi da mahamadu zuwa amsa wato sawa
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الفاتح الخاتم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحمد لله من أقول وعلى كل سلكي لباب داما مكزرتي wannan zawiya mai albarka kuma muka ziyarci babban jarumi gwani kuma gwanin tafsiri ga shi kuma gwanin alkur'ani a shek burhanuddin sahibul hujja wal barahim Allah ya saka da alkhairi wanda ya mana addu'o'i ta hanyar kamar sifa amma kuma addu'o'i to muna godiya Allah kuma ya tabbatar da kyakkyawan zato da wannan addu'o'i masu albarka hakika mun yi ziyara ne domin mu karu da irin gwalagwalan abubuwa da muke ji na cikin alkur'ani mai girma domin alkur'ani shirya ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake gaya ma annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yana cewa inna hadha alqur'ana yahdi illati hiya aqwa lalle wannan alqur'ani shiriya ne ga al'umma wacce take neman daidaituwa akan saiti to Allah ya samu na cikin su kuma dukkanin wani abin da mutum zai ci ya ji daɗin sa bai kai alqur'ani ba duk abin da za a gaya ma ya shirye ka in qur'ani bai shirye ka ba to ba abin da shirye da kai ne tambadar da kai shi yasa Allah yake gaya mana ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa وإن أحسن الحديث التي المذلة كتاب الله ما في داد زنتي مذلة الشين القرآن وخير الحدي التي حدي مذلة حدي محمد ما في في شريعة شين شريعة عند محمد صلى الله عليه وسلم to lallai idan mutum yana saurara kamar yadda muka sani malamai su ne magadan annabawa kuma a wajen malamai ake jin sabon annabi muhammadu to malaman nan kuma akwai ulama'u al-ulama'u billah akwai kuma ulama'u su akwai malaman da su Allah suka sani akwai malaman da kuma su ba su musanta Allah ba su musanta Annabi Muhammad yadda za mu gane masu musanta Allah musanta manzon Allah su ne wanda kullum suna kira wajen haɗin kan al'umma kamar yadda Allah yake gaya mana cikin Al-Qur'ani ولا تجعل أعوذ إلى سبيل ربك بالحكمة والموجزة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن idan mutum zai kira ta hanyar Allah da annabi to da su kira ne da kyakkyawan usulubi kamar yanzu yadda muke ji ana gaya mana girman annabi ana gaya mana alqur'ani da yawa barin alqur'ani yasa ake samun jayayya amma da a ce ana kan doran alqur'anin ana bin shi da nassin manzon Allah sallama da musulmi ba mu shiga cikin halin da muke ciki ba annabi da kansa yana gaya mana cewa sayyidina Abu Zar Abu Huraira yace wata rana suna zaune da manzo Allah sai wasu mutum biyu suka zo sun yi husuma manzo Allah yace la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah ya ce ni kai na ba zan muku hukunci da fahimta ta ba bari muku hukunci da abin da ke cikin alkur'ani da hadisi sannan kuma akwai hadisin jundub ibn abdullah manzo Allah ya cewa ikra'ul qur'ana ma talafat qulubukum wa qumu anhu idza ikhtalaftum manzo Allah ya ce karanta alkur'ani matukan da tana kawo muku haɗin kai amma matukan da ga ana karanta qur'ani kuma ana tarwatsar da al'umma manzo Allah ya ce kuwa sai ku zauna a wannan wajen to hakika muna godiya wa Allah wannan karatu ne wanda an ɗauke shi daga bakin malamai masu albarka shi yasa da kaga yana shiga cikin zuciya ba ta ko baka buɗe zuciyanka ba in ka zo nan to sai ya shiga cikin zuciyanka domin mai faɗin ya tasirantu da karatun kafin yake karantar da karatu amma ka ga malami yau a masallaci na wa'azi gobe kuma a gidan rawa ko makamancin haka to ka san cewa kai ma in ya zo yana ma karatun ɗaya yake da rawan da kai ne shi yana yi Allah ya sauke mun gode kuma Allah ya saka alkhairi wannan albarkaci da ake sha na shi walidin namu a shehu malam aminu malam goje allah kara masa rahama shi kuma wannan shehi bai wannan zamiya shi ɗan umma allah kara masa gafar da dukkanin kuma shehunanmu da kuma musamman iyayenmu na wannan unguwa mai albarka allah ya saka musu alkhairi allah ya gafarta musu shi kuma shek burhanuddin da yake gabatar da karatu da ɗan uwansa a gwani malam gari Allah subhanahu ta'ala ya ƙara fattahawa Allah ƙara damawa Allah ƙara ba da ƙarfi da ƙaimi ya ba da wanda za su ƙara ƙoƙari wajen ɗaukaka wannan aiki su ƙara yaɗa shi domin muna buƙatar abu biyu a wannan zamani na farko muna buƙatar malamai na biyu kuma muna buƙatar wanda za su na taimakawa malamai wanda yanzu abin da muka rasa kenan wasu malaman da sanya tafsirin sa gidan rediyo goma a siyo shinkafa a kai masallaci to amma sai ga ga malamai wanda suna shayar da ilimi amma kuma yanda kuma sakon zai isa sai ga kuma babu mu mun samu rauni ta fannin su kuma sun ba da lokacin su to muna roƙon zuwa wani shekara mu ci gidajen rediyo mu bauchi ko da safe mun bude mu ci shek burhanin din da rana ma mu ci shek burhanin din da daddare ma shek burhanin din Allah ya saka alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Allah ya saka ma sauran nasu da alkhairi in ji irin maganganu na bayan Allah magana cikin tawadi wato yaƙi ya zagi ya tura mana karatu yadda ya saba sabanin da ya zama mutane wanda mai ke saka masa da alkhairi da ka ji maganganun da ya yi dama an ce malamin mutu suna cewa ta kallon tura ka yi magana kawai a san ka su malamai ko an ce buɗe baki kana fara magana to sun san kai waye eh ba mu ci akwai mun je wani wani Abuja wani wani magana a cikin saurayi wani ba mu Allah ya tashi sai yake cewa dama malamai sun yi gaskiya sun ce ta kallon tura kana fara magana shi ne hankali to jin kalman ka kawai ya san wannan a jibgin ce da kayan ilimi eh ta biya shi ma na Allah ya kara taimakon kuma shi namu shekaru musa da kwarewa Allah ya kara masa lafiya wani abin shoran yan uwa da kayan shi ma nasa Allah ya biya su a to ji tambaya.
Tambaya na farko ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Malam menene fa'idan sada zumunta?
A zumunta abu ne mai muhimmanci sosai sosai a rayuwa domin har ya kai masa jiya da nimancin zumuntan ma Allah yana da hadisi biki yana cewa yayin da ne halitta sai na tsaga mata suna daga cikin suna na al'amar sai na ce arrahim shi ne zumunta sai na ce man masallaki to kai masallaki ko man kadaci kadatu wanda ya sare da ke na sare da shi wanda ya yanke miki kuma na yanke masa ga da nimancin zumunta yawa Allah ya ɗaga sunan zumuntar daga sunan Rahman kuma har wani hadisi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yake wanda ya masa da'i yana sa rayuwarsa ta yi tsayi to ya dinga sa zumunta to har ma abin suka tawa maganganu akan ma'anar rayuwarsa ta yi tsayi nan albarka zai rayuwarsa za ta yi albarka zai cimma burinsa a cikin wasu ƙananan shekaru wanda kafin ya je wato ya tsawon shekaru mai tsayi zai sun samu abubuwan da yake nema da aka zumunta abu ne mai muhimmanci da ke sosai sosai a cikin addinin musulunci
tambaya na biyu ce menene hukuncin mutanen da kake sadar musu da zumunta su kuma ba sa sadar maka
eh shi ma wannan akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato ka sada zumunta wanda yake sadar maka da kuma wanda ma baya sadar maka da zumunta kai ka sadar masa har shugaba sallallahu alaihi wasallam wani sabi na tambayar sa to yaya wanda kake zuwa wajen su kuma ba sa zuwa wajen ka annabi ya ce eh ai kai zuwan da kake din nan kaman kana zuba musu wani toka ne mai zafi a kansu mana malamai suka ce wani kinaya ne annabi da Allah annabi na nufin wato kai kana kaskantar da su ne kai kuma kana kara daraja a gurin Allah in da haka yi sa mutum ko da wani baya zuwa maka kai ka je masa kuma har wani hadisi annabi na cewa makarabin akhlaqi salasatin yana cewa a cikin a dabi'u girma guda uku ne sannan ka ɗaka ka sadar da zumuntan wanda ya yanke maka wanda shi bayan zuwa kai ka je masa wa tu'ubi amman haramaka ka ba mu wanda yake ya bata ya haramta maka wa ta'afu kuma amman zalamaka ka kuma yafe mu wanda ya zalunce ka to kaga daga cikin manyan ɗabi'a mai girma annabi ce ka sadu ma wanda shi yaki ya sadu maka kaga annabi bai umarce mu da in mutum ya ki zuwa kai ma ka ne ka ki zuwa wurin sa ba a annabi sallallahu alaihi wasallama bai faɗa haka ba cewa ya kasa da masa kuma a wani ruwa na bana ce a gibba tantar gubba ka ziyarci wato wanda ya faɗu gare ka ma'ana ka je kamar zumunta ka ziyarce shi tantar gubba kuma hakan tana ƙara soyayya har ba kuma cewa wani malamin da yana cewa idan kana zuwa ko da yan uwa ne masu hali kana zuwa musu zumunta su ba zuwa maka yace kai ka ci gaba da zuwa amma abin da naka yi don kai don Allah ma kake zuwa ya ce in har da san samu in da ka je ka ziyarce su ka ɗan sayi wani abu wanda kai Allah ya koya ma sun fi ka halin in ka je ka ce ka kawo su ya ce a nan ne za ta tabbata za ta tabbatar da cewa kai ba abu nan su kake so ba kuma Allah ya ɗaukaka ka a kansu ya da ka eh to jiya dai mun yi bayanin wannan tambaya na gidan rediyo ba sa sa ba shi ne akan sallar idi don yayi tambaya eh sallar idi yanda ake yi sai kamar yadda ce muka faɗa ba a nafila idi a zama ake yi sannan ya da kai ma nafila ta ce sannan kuma kana da an tashi ana yin kabbara guda bakwai ne har da kabbara harama eh sannan raka'a na biyu kuma ana kabbara shida ne har da kabbara da za ka tashi a tsaye sannan kuma na gida ana son mutum ya je ya ji hudu ba a gurin liman shi ma wannan wato lada ne mai yawan gaske mutum ya tsaya ya saurari hudu ba liman kuma da yi hudu ba yana kabbarori kuma ana son ya yi kabbara kai ma ka amsa kuma an a kabbara da ake guda bakwai din nan na sallar idi ba a in ka daga hannunka a kabbara farko ya isa ba duk sauran kabbaran an yi sai ka daga hannu ba in kai wannan na farko wato ta isa sai kuma sake sallah da wani ya tambaya kai cewa in mutum ya yi sallah na farilla ya zo samu jama'a zai iya sakewa eh ana sakewa amma ban da magariba eh ban da kuma isha'i domin isha ban da isha bayan in hali ya yi shafa'i da wuce shi ma ba a sace su mabiya da magariba lokacin ta karami ne to muna addu'a ga kowa da kowa da alkhairi don kuma ki Allah ya saka musu alkhairi Allah ya ce ruza Allah ya biya shi Allah ya tsaya masa daurin zungur Allah ya biya shi Allah ya tsaya masa irin kokarin da yake malam rabi wazifa kai Allah ya tsaya maka da shi a ɗaya imrana a salman farisi aliyu a malam muhammad gani malam muhammad idris mazabaki a da sadiq sama'ila da sanaja group ɗin milale da kuma malam biya central market da kuma wannan sarkin fadan barade ko alhaji umar nuru shi ma da shekara ya kan bamu gudumawa ga muna ya shigo mana insha Allah ya saka mu da kai da kuma kaji ka da kai wannan da kai lafiya kafin na fara na in ka zo kaji yau yace da kai yana kula da kai ya tahiyatul masjid eh da suwan masallaci kafin a zuwa shiga wannan eh da su gyara ka duk wa'annan da wanda muka manta ma ba faɗi sunan su ba duk Allah ya biya mu to barka mai shi ma na Allah ya kake da lafiya da malam Imam Shafi'i da Alhaji Imbi na Alhaji Shehu Babir